بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo muna godiya da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci yammacin litinin a talatin ne ko ɗaya ba mu da labari ko talatin ga watan shawwal kenan a shekara ta 1435 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuma ita ce 25 ga watan takwas a shekara ta 2014 ta miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin تجريد التوحيد المفيد نا مالا المكريزي za mu tashi yau a darasinmu na goma sha ɗaya a makon da ya gabata dama mun tsaya a inda malamin ke mana bayanin nau'in shirka ya yi mana bayani akan shirka fil ilahiya da yadda take da kuma bayanin cewa ma'anarta shine daidaita wani wanda ba Allah ba tare da Allah wajen mahabba wato ƙauna da soyayya da ibada da ta'alluhi da tsoro da raja'i da khaufi daidaita wani tare da Allah a wannan shi ake ce shirka. to mun tsaya inda yake cewa fa kaifa biman kana ghayrullahi athara indahu minhu shi wannan shine shirkar waɗanda Allah maɗaukaki baya gafartawa to ina ga wato ballantana wanda shi ya fifita wani Allah ɗin ma akan Allah duk wanda muka ji sakamakon da Allah maɗauki ya ambaci cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha cewa Allah baya gafarta a mutu ana shirka da shi amma yana gafarta laifin da bai kai haka ba wato bai kai shirka ba shi ma ga wanda ya so to wannan shirkar ana magana ne a wanda ya daidaita wani Allah tare da Allah a waɗannan nau'o'in ibada ɗin to shi malamai ce to ballantana kuwa wanda ya fifita wani Allah ma akan Allah ɗin kaga wannan nasa ya fi muni to duk a cikin wannan siyaƙin ne sai ce fa'iza kana musawwi baina Allah wa baina ghairihi fi zalika mushrikan to idan wanda yake daidaita tsakanin Allah da wani wanda ba Allah ba a waɗannan abubuwan wato bauta da soyayya da tsauna da kuma tsoro ya haɗa Allah da wani yadda yake son Allah haka yake son wani Allah yadda yake tsoron Allah haka yake tsoron wani Allah yadda yake fatan alheri a gun Allah haka yake fatan alheri daga wurin wani wanda ba Allah ba irin dai wannan nau'o'in ibada da makamantansu to in me yin haka kana mushrikan ya zama mushriki ma'ana sunansa wanda ya shirka yace fa madhannu bi hada wanda zato zamu yi wa wannan ɗayan wane ne ɗayan wanda ya fifita wani Allah akan Allah hada wannan zamirin yana komawa kan jumlar mu ta ƙarshe da yace fa kaifa biman kana ghayrullahi athara indahu ina ga wanda yafi wannan Allah ya zama shine yafi abin fifitawa shine athara wanda shi ya fi zama abin a fifita shi sama da Allah subhanahu ta'ala to shi ne nan sai kawo cewa in wanda ya daidaita Allah da wani a waɗancan abubuwa za a yi masa hukuncin cewa ya yi shirka ya fita daga addini to me zatanmu kuma dangane da wannan wanda ya fifita wani ma wanda ba Allah ba akan Allah Allah sa an fahimci zancen to shi yasa sai ke cewa fa'iyazan billahi muna neman tsari da Allah min an yansaliha alqalbu daga a ce zuciya ta sabule shine insilahi abu ka sabule ka zare jikinka daga wani abu ma'ana insilahi kenan muna neman tsarin Allah daga a ce zuciya ta sabule min at-tauhidi wal islami daga tauhidi ta sabule kuma daga musulunci kan silahil hayyati min qishriha kamar yadda macijiya take sabulewa daga fatatta da maciji zai sake sabuwar fata ai mun san wannan haka zai sabule ya batta a wurin ya wuce ya ci gaba to wanda yake irin wanda zai bauta wa wani wanda ba Allah ba ko ya fifita wani wanda ba Allah ba akan Allah to wannan insilahi yayi daga tauhidi insilahi yayi daga addinin musulunci Allah tsare mu to sai ki cewa wa huwa yadhunnu annahu muslimun muwahhid matsalar ma ita ce mutumin da zai zaci cewa shi musulmi ne kuma ma mai tauhidi ne alhali gashi ya fifita wani akan Allah da yin haka bai san cewa ma ya fita daga addinin musulunci ba yace fa hadha ahadu anwa'i shirki wannan ɗaya kenan daga cikin nau'o'in shirka malamin ce wal adillatu dallatu ala annahu ta'ala yajibu an yakuna wahdahu huwa al-ma'luh dalilai da suke nuni akan cewa Allah shi kadai wajibi ya zama shine al-ma'luh ai al-ma'bud abin da ake da ma'aluhi shine ma'budi wanda ake bautawa domin asalin ilahi shine allazi ta'lahuhu al-qulub wanda zukata suke allantar da shi suke girmama shi suke bauta masa domin asalin ilahi shine ma'budi abun bauta wanda zukata suke bauta masa hubban wa ta'zima shine ma'anan ilahi duk wanda zuciya take girmama shi take bauta masa da girmamawa da soyayya shi ake ce mai ilahi kunga shi yasa gumakan da masu shirka suke bautawa tun zamanin manzo Allah sallallahu da kuma duk dai wanda yake bautawa wani wanda ba Allah ba za ka ga yana son wannan abin da yake bautawa kuma yana girmama shi ba magana ce ta cewa yana daidaita shi da Allah wajen halitta ba Allah sun yarda da cewa shi ne mahalicci shi kadai waɗannan abubuwan da ake bautawa kuma ba Allah bane ba ma'ana ba abun ba waɗanda suka halitta bane ba su halicci komai ba ba su halicci sama ba su halicci ƙasa ba su halicci ɗan adam ba amma ana son su irin son da ake wa Allah ana girmama su irin girmama da ake wa Allah to anan ne shirka ta taso Allah tsare mu ya tabbatar da mu akan tauhidi to shine sai yake cewa wal adillatu dallatu ala annahu ta'ala yajibu an yakuna wahdahu huwa al ma'luha haka kamata ya rubuta dan damirin wannan huwa din damirul fasl ne a larabci baya hana kana ce aikinta tunda kanan nan naqisa ce ba tamma bace abu malaman larabci kun san bambanci tsakanin kana tamma da kuma kana naqisa kana in ta zama tamma ce ba ta buƙatar ba ta aiki ta yi irin aikin da naqisa take a mubtada da khabar ita ma'anarta shine wujudi samuwa shine ma'anan kana in ta zama tamma in ko naqisa ce to tana shiga kan mubtada da khabar ta canza hukuncin su sai ya zama kamar a ce kana rajulu qa'iman sunan kanan ya zama marfu'i khabar din kuma ya zama mansubi to kun ga nan tunda labari ake ba mu cewa wal adillatu dallatu ala annahu ta'ala yajibu an yakuna yajibu an yakuna nan jumla take yajibu an yakuna Allah wahdahu in babu huwa inna me zamu ce an yakuna Allah huwa mene al ma'luha yawwa to almaluha zai zama duk da an kawo wannan huwa domin wannan huwa din sunansa damirul fasl damirul fasl ana kawo shi ne domin ta'kidin fito da shi maf'ulun bihi din abin nan shi wato khabaru kanan ya bayyana a bambance shi sosai wannan dai masu na'au ne za su fahimce shi abin da nake faɗa shine anan mai malam mai littafin da yayi aiki a kansa domin mun san wasalin nan ba malaman ne na baya suke yi ba karka ce malam mai asalin littafi shi kuskure a'a wanda ya aikin ta hakikin nan wannan ga in kun duba littafin ga wani can a ƙasa sunan ƙarshe a bangon mai aka rubuta ali ibn muhammad al-umran wani malami ne a makka shi aiki a kan littafin abinda ake ce mai editing ya fito da littafin daga rubutun hannu ya yi masa aiki aka buga shi aka wannan printing ɗin to wani lokacin sukan yi wannan istihadin na yin wasali to kuma akan sami wasu abubuwan da la'alla ba haka ya kamata su zama ba Allah ya gafarta mana baki da to sai yake cewa yajibu an yakuna wahdahu huwa al-ma'luha to waɗannan dalilan tubtilu hadha shirka suna bata wannan shirka su ruguza ta su lalata tasirin ta su nuna cewa ba ta da asali wa tudhibu hujaja ahlihi kuma suna ruguza hujjojin masu yin ta mun masu yinta sukan kawo wasu abubuwa da za su nuna cewa kamar abin da suke ba komai to amma in dai mutum zai karanta alkur'ani shi yasa bai ma kawo mana wannan ba sai ce wal adillatu dallatu ala annahu ta'ala yajibu an yakuna wahdahu huwal ma'luf nan zan tambaye mu da za mu iya bi kowane mutum ɗaya kawo mana aya ɗaya daga cikin alkur'ani ayar da take wajabta cewa Allah shi kaɗai za a bauta ai ina jin kowa zai iya kawo ko ga su nan da yawa kullum sai mun karanta guda ɗaya a kowace raka iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wannan dalili ne cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa duk inda la ilaha illallah take a qur'ani haka wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahidu ayoyi suna nan in ka biyo daga farkon alkur'ani har ƙarshe kamar ayat da muka magana farkon umarni a qur'ani wanda muka faɗa makon da ya gabata umarnin farko a cikin alkur'ani wanne ne ya ayyuhan nasu ubudu ya gani ya ayyu kun ga umarnin farko ba ka san akwai Allah bane a'a umarnin farko a bautawa Allah domin sanin akwai Allah kowa ya san shi da musulmi da kafiri kowa ya san akwai mahalicci amma a tsantsance Allah shi kaɗai za a bautawa za a ba shi nau'o'in bautan nan a nan ne rikici yake duk manzanni da suka zo gun mutanensu rikicinsu akan wannan ne ba akan wujudin Allah za ka shi sa umarnin farko a ƙur'ani ya zama ya ayyuhan nasu kaga ba sai ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan nasu domin duk mutane kowa ya san wannan cewa Allah shine mahalicci sai sai ubudullah inda ba a san Allah ba za a ce ubudullah ku bauta Allah da sai an ce i'rifu annal khaliqa huwa Allah to ba a ba da umarnin wannan ba ya ku mutane ku bauta wa Allah don ku san wane ne ku bambance shi daga waɗanda ake bautawa su lata da uzza a wancan lokaci sai Allah ce allazi ja'ala lakumul arda firashin lata da uzza ku ba saba da'awar su suke su suka sa ƙasa ta zama firashin ba was samaa bina'a wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun dan haka kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sanin cewa shine mai wannan aiki shine ma'anan wa antum ta'lamun ma'ana wa antum ta'lamuna annahu lam yaf'al hadhihi al-ashya'a illa Allah wa la yaf'aluha illa Allah wadanda yake sun kare tasirin su sai a ce walam wanda ku tasirin su la yazalu Allah yana yin su sai a ce wala yaf'aluha illa Allah to kaga ashe kenan imani da rububiyar Allah tabbace yake kuma in ka bi alkur'ani za ga ayoyi na cewa abautawa Allah subhanahu wata'ala suna nan da ya wala taji wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka duk waɗannan ga sunan a cikin alkur'ani wurare da yawa ko ina ka duba akwai aya da take nuna cewa Allah shi kadai ya wajaba abauta masa shi kadai to shine ke faɗin cewa waɗannan ayoyi tubtilu hadha shirk suna bata wannan shirkar wa tudhibu a hujaja ahlihi ad-dahbu ma'anarsa shine ruguza abu daga asasin sai fadi sai ce wahiya aktharu min an yuhita biha illa Allah waɗannan ayoyin adadin su da yawan su a cikin alqur'ani sun fi karfin wani ya iya kewayo su gaba ɗaya a ce ya haddace duk ko kuma zai iya istihbarun su yanzu ayoyin da suke magana akan a cewa Allah shi kadai ya waje ba abauta masa wanda ya haddace Qur'ani zai ce to ai duk mun haddace ba wannan ake nufi lokaci guda ɗaya a ce zaƙulo mana ayoyi da suke wajabta cewa Allah shi kadai ya waje ba abautawa shi kadai shine ma'aluhi shine abun bauta shi kadai ai kaga sai mutum ya yi tunani to yawan nasu ya fi karfin ka tuno su yanzu ka kawo baki daya sai dai ka ce can wurin akwai kaza can wurin akwai kaza gwargwadon abin da za ka iya domin alkur'ani dukkaninsa yana kiran mu ne zuwa ga tauhidi to shine sai ke cewa har yanzu bal kullu ma khalaqahu Allah ta'ala fa huwa ayatun shahidatun bi tauhidihi nan ma ya kamata ku gyara ba kullama bane haka ya rubuta anan a rubuce amma kuskure ne don zancen da yake yi magana ce ta mubtada ne da sabar ɗinsa bal bari wannan zance haka ake fasara da wasu ko yawo kamar ana wani abu ne sai a ce kai ba ma wannan ba ga wani abu da zai ƙara nuna ma ƙarfin abin da nake gaya maka shine me kullu ma khalaqahu Allah ta'ala fa huwa ayatun shahidatun bi tauhidi ba kullama bace in an ce kullama me ma'anar kullama a larabci kullama ma'ana duk lokacin da duk lokacin da aka yi kaza to kaza zai faru wannan tana buƙatar wani jawabin daban to ba ita bace an shi ma a garin bugun ne ya sa mana wannan amma kullu yana so ya kawo lafazi ne da ya shimulin dukkan makhluqat kullu ma khalaqahu Allah ta'ala dukkan abin da Allah ya halice shi fa huwa ayatu to shi kansa wannan makhluqin aya ce shahidatun mai ba da shaida bi tauhidihi ga tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa kun gane abin da ke da ka ku raba wannan kullu din da ma kullu daban ma daban in ba haka ba zancen la yastaqim yau eh wannan kullu din a sa mata cycle kullama din sai ka zagaye ta sai ka koma gefen littafi haka malamai suke koya wa ɗaliban ilimi yadda ake gyara a littafi duban an yi kuskure karkai kansilin haka kashe da'ira za ka sa ka sa cycle sai ka koma gefe sai ka rubuta wa la'alla sawab la'alla abin da ya fi daidai shine sai ka sa a bracket sai ka ce kaza sai ka sa kullu daban ma kuma daban to haka ake gyara na farko karka bata masa aikinsa ka nuna cewa fahimtar ka ce la'alla ita ce daidai ba littafin za ka gyara masa ba yau sai idan shi ya yadda ya wannan gyara duk lokacin da kake karanta littafi kaga gyara abin da ya kamata kake ka ja layi ka koma gefe ka rubuta naka kace ina tsammanin kaza ne amma kar kai irin haka din nan kai kansilin a'a mun yi yau ma'ana a raba kullu daban ma daban yace bal kullu ma khalaqahu Allah ta'ala duk abin da Allah ya halice shi fa huwa ayatu to aya ce shahidatun mai bada shaida bi tauhidihi da tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala da kaɗaituwarsa. Wa kazalika, kun gani? Sai sake ya sake kawo ta daidai yanzu, ya ce haka nan kullu ma a mara bihi, haka nan dukkan abin da Allah ya yi umarni da shi, to shi ma, menene, ayatun shahidun ko ayatun shahidatun ala bi tauhidihi. Kun gane abin insha Allah. Don haka kenan ashe, alkhalku wal amru su ne abubuwa guda biyu dukkaninsu suna nuni akan cewa Allah shi kaɗai shi cancanta abauta masa halittar Allah ka dube ta ka gani to tana nuna maka cewa Allah ɗaya ne sannan kuma umarnin Allah ko sha'aninsa wanda shine da ya zo a cikin alkur'ani akwai amru wanda jam'insa shine awamir akwai kuma amru wanda jam'insa shine al'umur to amru wanda jam'insa shine awamir shine ake ce umarni umarni shine doka a ce ayi kaza ko to ba ita ce anan amru nan ana nufin shine amru wanda jam'insa shine al'umuru ma'ana wanda yake ma'anarsa ash-sha'nu ma'ana halittar Allah da sha'anin Allah mun gane duka duka waɗannan abubuwa suna nuni zuwa ga cewa Allah subhanahu wataala shi kadai cancanta abota masa ina muka samu wannan abun na bambancewa tsakanin al-khalq wal amr a cikin suratu al-a'raf da Allah subhanahu wataala ke cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin to wannan ayar tana nuna mana bambanci cewa ala saurara lahu alkhalqu wal amr halitta ta sace lamari ma nasa ne to shine malamai suka tattauna in mun ce halitta ta sace lamari nasa ne ashe ya nuna wannan amrun laysa makhluqan shi sa malamai wasu suka fassara abinda ake mai da amrun anan shine kalamullah shine zancen Allah maganar Allah ita ce al'amrun anan Allah sa mun fahimci abin tun da an bambance me yasa malamai suka faɗi wannan cewa shi yasa suka kafa dalili akan cewa kalamullahi ghairu makhluq wannan nassi ne akan wannan matsala suka ce maganar cewa maganar Allah ba halitta bace wannan aya tana nuna mana tunda yace ala lahul khalqu wal amr sai aka samu magabata sun fassara al'amrun da cewa shine kalamullahi to ashe kenan kalamullahi ghairu amri ghairu khalqi kenan ashe maganar Allah ba halitta bace Allah samun fahimta so mu je sai yake cewa fa khalquhu wa amruhu ashe kenan halittar Allah da lamarin Allah sha'anin Allah baki daya wa ma fatara alaihi ibadahu da abinda ya gina halittar bayinsa akai ina jin mun yi magana akan abinda ake nufi da fitra ba sau ɗaya ba ko me kuka fahimci ana nufi da fitra asali eh banda wannan wannan lafazin fatara kenan eh ana nufin fitra yawa asalin abin da aka gina mutum a kansa nan kuma abin da wadda ake nufi shine kasancewa Allah subhanahu ta'ala ya gina duk dan adam baki daya akan i'tirafi da cewa akwai Allah shine ake nufi da fitra wato asalin ginin halittar asali na ɗan adam ya karkata zuwa ga san da yadda da akwai Allah da kuma yadda da gaskiya da fifita ta akan ƙarya wani shine fitra shi yasa duk wanda kaga yana fifita ƙarya akan gaskiya to in salaka min fitrati ko kuma an samu talawuzi a fitrarsa wannan asalinsa har yanzu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma min mauludin illa yuladu ala alfitrati babu wani abun haihuwa sai face ana haihuwarsa ne akan fitra ana taɓa ba mu labarin ibn taymiya da ya tashi shar'in wannan hadisi a cikin dar'u ta'arudul aqli wan naql shafi 80 yayi akan wannan mas'alar fitra din mai ma'anar fitra yana ta bayani yace abinda ake nufi da fitra a wannan hadisin shine islam cewa duk wani dan adam ana halittarsa ne akan musulunci shine asalin ginin a dan adam masu turanci suna ce masa menene natural disposition da aka sa ɗan adam ya karkata zuwa ga san gaskiya ya kuma kyamaci ƙarya hakanan kuma in aka ce masa ga yadda akwai Allah maɗaukaki to baya inkari in ka ga mutum yana inkarin akwai Allah to fitararsa sai ta yi in ikashi ta zama upside down amma in ba haka ba asalin duk ɗan adam yana yadda da cewa akwai Allah subhanahu wata'ala kuma Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa to shi yasa a hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin illa yuladu alal fitra ko sai ce fa'abawahu iyayensa biyu uwa da uba yu hauwida nihi au yu nasira nihi au yu majisa nihi iyayensa biyu su suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi amma asalin ɗa musulmi ne shi yasa suka tattauna a kan ‘ya'yan kafirai in suka mutu kafin balaga duk ‘ya'ya na mushrikai iyayensu suna shirka amma in sun mutu kafin balaga suka je ga Allah ya za a yi da su malamai suka tattauna akan wani wajen kauli goma kaulin da ya fi dacewa da dalili malamai suka ce yan aljanna saboda istidlali da fitiran nan domin ko sun je an tafi coci da su an je ina ne da su ba su hankalta ba dora musu doka ba daka ba su kai matsayin da za a kama su da laifi ba duk ɗan da wani ya haifa ɗan adam kowane irin addini yake yi asalinsa a musulunci yake sai idan iyayen suka tarbiyyantar da shi ya tashi kuma ya girma a nasu addini to daga ran da ya balaga sai a masa hukuncin yau ya zama bayahudi sai a masa hukuncin yau zama kirista da zai mutu to sai a masa hukuncin waɗannan amma kafin balaga in ya mutu ƙauli mafi ƙarfi shine aljanna za su je insha Allah wasu malamai suna cewa Allah zai jarraba su don tashin alkiyama a fito musu ko a sa wuta su tsallake ko makamanci wani a jarrabe su da ran tashin alkiyama suna wanda ya tsallake ya wuce wannan jarraba sai shiga aljanna in kuma kaka bi umumin dalilai malamai suke cewa abin da ya yafi shine Allah zai sa su aljanna tunda dalilin yi musu azaba bai zo ba tunda basu balaga to wannan dai zancen fitra ne kai mu wannan to abubuwa uku kenan yanzu ya faɗa khalquhu wa amruhu wa ma fatara alaihi ibadahu da abinda wato da halittar Allah da sha'anin Allah wanda yake maganarsa tana ciki da kuma fitrar ginin asali na ɗan adam na karkata zuwa ga gaskiya wa rakkaba fihim da kuma abin da ya gina a cikin su bayin nasa min al-uquli na hankali to duk waɗannan abubuwan in ka tattaro su abu nawa kenan hudu khalqu da amru fitra da kuma hankali shi yasa malamai in suka tashi kafa hujja a wasu abubuwa suke jera waɗannan abubuwan su ce alkitab wasunna walfitra wal'aƙi duk abin da ya samu dalili da asali daga wannan abun hudu to ya tsira ya samu dalili cikakke mun fahimci wannan don haka waɗannan abubuwa hudu cewa halittar Allah ne ta yaya halitta za ta yi nuni zuwa ga kaɗaituwar Allah in ka dubi yadda Allah maɗauki ya tsara halittarsa kasancewar babu rikici a halittar ita kanta intizamin rayuwar rayuwar yadda take tafiya tun daga lokacin da aka haifi aka halicci annabi adam har zuwa yau rayuwar ɗan adam iri ɗaya ce sai dai in kaga bambanci bambanci ne na tatsawuri da yanayi da ya canza sakamakon sabon ilimi da ya samu amma shi ne dai ɗan adam ɗin nan mai kai ɗaya mai ido biyu mai hanci ɗaya mai ƙofofi biyu mai baki da harshe a ciki da kunnuwa biyu da hannaye guda biyu ƙafafu biyu Allah ya rakkaba masa kuma hankali da yake tunani da shi shi ne wannan ɗan adam ɗin ba a canza ba kuma tun wancan lokacin har zuwa yau rana ba ta gushe ba tana fitowa daga gabas ta faɗi a yamma inda wani ubangijin akwai shi shi ma yana da iko a wannan halittar da wata ran sai jayayya da ubangijin da ya wannan halitta sai ce a'a ni yau ba zan fito da rana daga gabas ba daga kudu ma zan fito da ita kasancewar wannan abun haka yake tafiya tuntuni shi ne abin da ake nufi halittar Allah suna nuni ga cewa Allah shi kaɗai ne mun fahimci wannan abu to duk tsarin rayuwa ka dube shi kaga cewa yadda yake gudana haka yake wannan ya nuna ashe mai gudanarwar guda ɗaya ne inda suna da yawa wata ran za a samu saɓani shi yasa har yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda akwai abun bauta guda biyu a sammai da ƙasa yace la fasadata da sun baci gudanuwar sama da ƙasa ba zai tafi ba domin in su biyu ne misali wannan yace yau zan saukar da ruwa a gari kaza zai ce a waɗannan ba su cancanta ba yau ba za a ba su ba sai a rikici wata ran sai an yi faɗan da kowa kuma zai yage nasa mun fahimci wannan da haka Allah dai guda ɗaya ne halittar nan tana tabbatar mana cewa Allah shi kaɗai ne kalkan wa ma'abuda haka nan umarnin nasa to waɗannan kuma da kuma fitra da kuma abin da Allah ya sa mana na hankali duk mai hankali in ka tambaye shi in dai hankalin sarihi ne akwai hankali sarihi akwai kuma hankali wanda ba sarihi ba in ce sarihi hankali wanda yake tsayayye akan hanya dodar wanda yana fahimtar abin da ake so ya fahimta a irin yadda kuma ake so ya fahimta to duk mai hankali in aka yi munakasha da shi aka tattauna to zai gaya maka cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shi sa galibi masu shirka da masu bautawa wani wanda ba Allah ba da wanda ba musulmi ba umuman adawar da suke wa musulunci galibinsu ta rashin fahimtar musulunci ne yadda ya kamata kun yarda da wani ko ba ku yarda wasu sun fahimci musuluncin sun gane mai ake nufi da shi amma suna da gaba da shi saboda wasu dalilai dalilan siyasa dalilan tattalin arziki dalilai wasu abubuwa wannan kananan abubuwa ne amma da za a samu duk mai hankali ka zauna da shi a bayyana masa cikin natsuwa a tattauna da shi duk abin da yake da shi na dalili ya fito da shi to za ka ga sai ko dai a sa shi a kwana ya kasa amsa ko girman kai ya ce ba zan yadda ba amma ba ya ce musulunci ba gaskiya ba shi sa malamai suke cewa duk mutumin da ya musulunta bisa ilimi ya karatu mai kyau ya fahimci ƙur'ani ya fahimci hadisan manzan Allah suna da gare-gare ɗin musulunci to ba dai ka ganshi ya bar musulunci akan cewa musulunci ba gaskiya bane zai iya barin musulunci ko saboda duniya wata mata da ya aura wani matsayi da yake so a duniya wani kuɗi amma maganar ya ce ai musuluncin nan ni na hango ba gaskiya bane ba za ka samu wannan ba sai dai idan dama a bakin kofa da ya ce la ilaha illallah sai juya ya koma bai fahimci foundations nan addinin musulunci to don haka duk mai hankali hankali dalili ne a cikin waɗannan abubuwan hudu duk suna tabbatar mana kadaituwar Allah da me da ne halittar Allah da lamarin Allah da fitra da kuma me hankali to shine sai ke cewa duk waɗannan shahidun bi annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa duk wannan suna shaida cewa Allah shine a wanda la ilaha babu abin da ya cancanta a bauta masa illa huwa wa anna kulla ma'budin siwahu kuma dukkan abin da ake bautawa wanda ba shi ba batilun to ba gaskiya bane barna ce ƙarya ce karkacewa ce wa annahu huwa Allahu al-haqqul mubin kuma cewa Allah shine Allah al-haqq wanda ke shine gaskiya al-mubin mabayyani taqaddasa wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka kuma ya daukaka to shine sai ka mana wani baiti ko baitoci guda uku ga sunan baitocin nan shi malam mai aiki a littafin nan ga can a ƙasa ya ce zakara ibnu khillikan sunan wannan mutumin kenan ibnu khillikan kasaran ba khillikan bane kha'un din kasara ne ibnu khilli da shadda lamu ibnu khillikan wani malami ne ya rubuta littafi mai suna al-wafayat wafayatul a'yan ya bi malamai malamai malamai gaba ɗaya shi kuma ya bi kowa ya faɗi shekarun da wani ya rasu haka abin da ake cewa wani ya rasu shekara kaza za ka fahimce shi a irin wannan zai kawo maka kuma tarihinsa wani an haife shi a gari kaza ya rayu wuri kaza da malamansa su ne wani da wani wani haka ɗin mai littafi duk kawai don bayanin wannan to ibn khillikan ya kawo hadal bait wannan baitin da zamu karanto al-akhir baiti na ƙarshe kai وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وأن النكرشان يا أنبشيش في الوفيات أجزء نبقي شافي نتليد ثلاثين تقص ونسبه لأبي نواس يا دنجنا شق أبو نواس أبو نواس إذا كم مواقع ne da aka samu a tarihin baya yace malam mai littafin mai wannan aiki mai editing din yace walam ajidil abiyata fi diwanihi al-matbu a cikin diwaninsa da aka buga na bincika ban ga wannan baitin ba don haka shi sa wasu malaman suka nasabta shi ba wurin wannan ba yanzu mu karanto baiti sun san in gaya mana baitocin su ne wa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan shahidu وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد wannan su ne baitocin guda uku wasu malamai sun nasabta wannan baitoci gaba ɗayansu zuwa ga ibnul mu'taz shi ma ɗaya daga cikin shu'ara'u wasu kuma suka ce abil atahiya kowanne dai babu wani ingantaccen tunda su harkar dangana waka ba harka ce da ake yi da isnadi ba wasu in an samu diwanin mutum a kun san diwani ɗalibai ilimin dai sun san diwani shine waƙoƙin mutum yakan yi waƙoƙi irin wannan waƙen kuma ya ta rubuta su sai haɗa littafi to wani shi ake ce ma diwanin wane to waɗannan kuma mutum in an same shi a rubuce ya dangana wa kansa sai a dangana masa wasu kuma su yi ijtihadi sai wannan ta yi kama da wani da uslubinsa da hanyar rubutunsa ko hanyar waƙarsa ko kuma a samu dai manyan malamai da suka fi kowa saninsa su ce eh wannan baitocin nasa ne to wallahu a'lam me wannan baitoci suke nufi malamin yana cewa wa ajaban kai abun mamaki da yawa yake kaifa yu'sal ilahu yaya za a yi nema a saba wa abun bauta wato Allah a saba masa am ko kuma ma kaifa yajhaduhu aljahidu yaya mai inkari zai inkarin Allah yace bai yadda da Allah ba wanda yake cewa bai yadda da Allah ba yaya za a yi ko a ce zuciyarsa ta karbi wannan zance cewa babu Allah wa fi walillahi fi kulli tahrikatin a kowane motsi wa taskinatin da kuma wato tsayuwa da rashin motsi sukuni kenan shine taskina natsuwa da tsayawa guguda to a kowane ɗaya daga cikin wannan abubuwa biyu ta harikatin wa taskinatin lillahi Allah yana da abadan a kowane lokaci har abada yana da shahidu shaida da take tabbatar da cewa shine mahalicci sannan kuma yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun a cikin kowanne abu lahu ayatun Allah yana da aya ta dullu ala annahu wahidu wanda take nuni cewa shi Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da wanda ya taya shi suka halicci halitta ba shi da wanda kuma yake karfafarsa shi kadai ne ba bukatar komai ba bukatar kowa to ne sune dai betocin wanda tun da dadaddu ne shi yasa aka sa su a littafin tauhidi su nuna maka cewa ashe hatta mawaka da suka gabata sun yarda da wannan abu kuma ga yadda suka bayyana kuma cikin hikima mun san waka ko in ce wake irin wannan akwai basira basira ce da Allah subhanahu wataala yake horewa wanda Allah ya so wani yanzu zai kalli turakan masallacin nan sai tsara mata baitoci take a yanzu nan Allah ya ne hore mu sai ya ce ga ta mai kaza kaza mai kala kaza ta rike masallaci ta yi kaza ta yi kaza kowa yana da irin wannan baiwa zaka ga a cikin littafan malamai suna irin wannan kuma ba laifi bane bal daga cikin sahabbai da yawa akwai shu'ara ga Hassan ibn Thabit wanda yake mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mushrikai suka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Thabit yakan yi baitoci ya wato mai da martani kuma ana samun malamai dai da yawa suna rubuce-rubuce na irin waɗannan wake muddin dai abin da aka ambata daidai ne a ciki to ba shi da matsala to sai shi annan ufsani mun gama da wannan amma dai an sha Allah an fahimci wancan ne yanzu mun gama da magana akan nau'i na farko na shirka shine shirka a me a bauta shirkar ibada yanzu wadda za mu ji ita ce shirka ta rububiyya Allah tsare mu daga kowace yace wannan ufsani min ash-shirki الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر إتتي شركة, شركة دا ألا ربوبية ربوبية ما أكي نفيد ربوبية أما سن ربوبية دا ألوهية أصلا دي كون سني haka dai kowa yana kare faɗa ne a ce ba haka ba wannan abin da ka sani rububiyan shi ake nufi cewa yadda da cewa Allah maɗaukaki shine rabbu shine mahalicci wato kaɗaita Allah a halitta da tadbiri da milki ma'ana ifradullahi fil khalqi wat tadbiri wal milki wal milki wato kaɗaita Allah a wajen halitta a yadda babu wanda ya halitta sai shi duk halitta Allah kaɗai yayi ba wanda ya taya shi ba wanda ya fara ya karasa masa daga farko har ƙarshe duk abu kun fa yakun lamarin sa yake inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa yakun haka lamarin Allah yake yana nufin abu ya kasance kawai sai ya ce wa abin ya kasance amma taba magana kan wannan ayar ko har da maganar malamai akan cewa an ce inna ma amruhu li shay'in idza arad inna amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa yakun an na ƙula lahu to gashi ba a yi shi ba amma Allah ce mu cewa abin ya kasance kuma ya kasance shi ne malamai suka tattauna to wa ake gayawa abin tun da babu shi da ko ba mu taɓa zancen a nan ba ba a nan ba ne ko sai yana tunanin a darasin alfurƙan magana ce akan wannan ayar cewa Allah subhanahu ta'ala lamarinsa shine in yana son ya halicci abu kawai zai ce wa abin ya kasance sai abin ya kasance to shine malamai suka ce a hal ya sihu mukhatabatul ma'dum abinda babu shi ya inganta a ce masa an maza magana duk abinda Allah faɗa Qur'ani fa ba kuskure da haka tunda ya faɗi hakan hakan ne shi yasa malamai maimakon kai tawili ka ce a'a ai wannan ba zai yiwu ba tunda babu shi to ba shi din ake nufi ba wani ake nufi a shi din ake nufi amma me yayi amsar malamai suka ce abinda ake nufi ma'adumi iri biyu ne abinda babu shi nau'i biyu ne ko in ce suna cewa samuwar abubuwa ana kasa ta kashe biyu akwai wujudun fil zihni akwai kuma wujudun fil khariji samuwar abu fil zihni fil zihni ana nufin fil ilmi akwai abin da ka san shi a ilimi amma babu shi a waje ko yanzu kowa a cikinmu nan yana da imaninsa insha Allah kowa na da haƙuri kowa na da gaskiya waɗannan kalmomin zati ne da su da za a gansu a waje ko ku sifofi ne da za ka ce mutum fito mana da haƙurinka ƙaga ba zai iya ba ina haƙurinka nuna mana shi ba zai iya ba amma ya san akwai to kaga wannan samuwar haƙuri akwai shi walakin laisa fil kharij innama huwa fi dhihni to Allah subhanahu wa ta'ala ai ya san komai ya alamu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun laukana kaifa ya kunu Allah ya san abin da aka yi can baya ya san abin da zai zo nan gaba abin da ba a yi shi ba ma inda za a yi to ya san yadda zai zama a shekinan ya san ma'adumi Allah subhanahu wa ta'ala ilmuhu ya ta'allaku bil ma'adumi to ma'adumin abin da ake nufi shine al'adam wanda ake samunsa fi zihin fi ilmin lahi ta'ala ai Allah ya san zai halicci misali in yana so ya halicci teku ya san zai halicci tekun koko sai ran da zai halitta ya sani ya sani tun fil azal don haka ashe kenan mukhatabar iska shi to sai mu gaggauta don haka mukhatabar da Allah yayi maganar da yayi da waye da abin da ya sani yayi to ya san zai yi teku sai ya ce wa tekun kai teku da aka san zaka kasance tintini to kasance yanzu wannan ai ba rikici a ciki kai ne da baka san jiya ba baka san yau ba abin da babu shi baka san shi ba shine zaka yi mamakin an yi magana da abin da babu shi an fahimci abin insha Allah to mu kyale wannan ina ne to shi ashirku fi rububiyyati yace ka shirki man ja'ala ma'ahu khaliqan akhar kamar shirkar wanda ya sanya wani abin wani mahalicci wani mahalicci daban tare da Allah wanda ya yadda akwai wani mahalicci ba Allah ba wannan yayi me yayi shirka kun ga bai kadaita Allah a halitta ba bai kadaita Allah a tadbiri ba bai kadaita Allah a milki ba ga misali sai ce kalmajusi wa gairihim الذين يقولون بأن للعالم ربين كنت بجي wannan nan galibi malamai suna cewa duk mutum ya yarda da mahalicci shine Allah ko kafiri ne shi ko musulmi ne shi ana faɗin wannan to amma duk da haka yau zaka ji kuma cewa ashe akwai wanda suka yi shirka da Allah a wannan magana ta rububiyya suna da yadda da cewa akwai mahalicci ba Allah shine sai kawo mu yace wannan iji ne nau'i na biyu na shirka ga misalan su sai sai kamar majusawa wa ghairihim da makamantansu allazina yaquluna bi anna lil alami rabbaini waɗanda suke cewa ya ƙuluna nan ai ya taƙiduna wanda suke da aƙidar ƙaulinsu imaninsu shi ne wannan duniyar tana da mahalicci guda biyu ma'ana mahalicinta ba ɗaya ba ne kafin mu zo mayanin wannan ya kamata mu sani zuwa yi majusawa tukuna asalinsu masu bautar wuta yauwa majus da larabci magians su ne da turanci magians ake ce musu ba magician ba magician matsafi magians su ma m-a-g-i-a-n sunansu kenan su ne almajus su asalinsu shi ne asalin mutanen farisa iran ta yanzu su asalin abin da suke bautawa wannan abin ne har zuwa lokacin da musulunci yanzu ai kun karan mun karanta kissar Salmanul Farisi yadda ya musulunta da yana bautar wuta Allah ya shiryar da shi zuwa addinin Kiristanci daga addinin Kiristanci kuma ya shiryar da shi zuwa addinin Musulunci duk ya bada labarin da ayyun alamomin da ya gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ya zauna da kwakwa wajen tambayar malaman addinan da ya baro har ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga farisa yake farisa kuma addininsu kenan bautawa wuta to a cikin wannan aƙidar bautawa wutan akwai wannan maganar ta cewa mahalicin duniya ba ɗaya bane guda biyu ne suna itikadin cewa da haske da duhu su ne ilahi guda biyu su ne alloli guda biyu su suka halicci duniya kuma haɗuwa suke su yi aiki tare sai su haifar da abin da suke so su haifar yauwa shi ne ya haifar da wannan magana ta positive da negative da sauransu da suke faɗa cewa dole sai an samu abubuwa guda biyu abin wannan akwai maganar asalin yadda Allah ya halitti halittarsa su ba su gano sirrin cewa Allah ne waɗannan abubuwan haka ba amma sai suka ɗauka cewa asalin komai ba zai samu ba sai da waɗannan shi yasa suke cewa alkhairu washarru wassalahu walfasadu duk waɗannan abubuwan wasu wasu ƙarfi ne guda biyu sai sun haɗu suke haifar da abu in suka rabu gida biyu to abu ba zai yiwu ba ɗaya ba zai iya aikin da za su yi tare ba in ya ware shi kaɗai dole sai sun haɗu su to za mu ji daga cikin ma'aƙidar su shi ne ga abin da malamin ya ambata ya ɗauko ne daga cikin littafin shaharistani almilal wani al yana cewa a haduhuma ɗaya daga cikin mahalittan nan shine khaliqul khairi mahalicin alheri ويقولون له بلسان الفارسية أهرشن سنية رم فارسية سنة في مسا يزدان يزدان سنة سكينة shi yasa za ku ji sarkin ƙarshe zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin sarakunan Farisa Kisra sunan sa Yazdajird yana da alaka da wannan Yazd din wannan lafazin Yazd yana da asali a gunsu daga wannan sunan ne wal akharu nabiyun yaquluna lahu al majusu bi lisanihim suna kiransa ahraman ahraman shine ɗayan to shine suka fassara da annuru wa zulma ko a ce alkhairu wa sharru to su biyu wai su suka haɗu suka halicci duniya daga cikin falsafa su dinda malamin bai gaya mana a nan ba suna cewa su biyun nan duk abu ba zai kyau ba sai sun haɗu idan suka yi faɗa suka rabu to abubuwa za su lalace kuma amma a ƙarshe suna cewa akwai lokacin da za in an yi faɗan za a samu mughalaba to in an samu mughalabar haske ne ke rinjaye akan duhu alheri ya rinjaye akan sharri to shine malamai suka ce musu wannan shi kansa yadda ne da cewa domin suna cewa shi waɗannan guda biyu an tambaye su wane ne ya fara samuwa a cikin su tunda su suka halicci komai sai suka ce shi haske shi aka fara samu amma kuma samuwar duhun haka suka simultaneously wai suka samu juna amma kuma shi na biyun tasirin na farkon ne ya samar da shi sai aka ce akun kare ko riga kun ware ma'ana shi na biyun ya samu ne sakamakon tasirantuwa da na farkon effect din na farkon ne ya zaburar da shi har aka same shi haka suke kiran kaga dai kenan na farkon alheri ko kuma haske shine ya riga sai malamai suka ce musu shikenan kun tabbatar dai da akwai wanda ya samar da shi kansa wannan duhu din da haka ba za ka samu wanda in za ka tattauna da shi duk falsafar da zai kawo maka sai ka duba ka ga aƙidarsa ya yadda akwai wani ƙarfi da ya halicci sammai da ƙasa ba zai ce maka wani abu da ya girmama shi ne ya halicci sammai da ƙasa ba Allah ne shi kaɗai ko da ya sa masa suna neca ya sa masa suna menene wannan abin da za a koma wani fawa ne ya haifar da big bang aka yi menene duk ba haka ake cewa ma yau to Allah kyauta in kai imani da Allah sai ka ji daɗi to ba yau akwai ƙarashin magana akan wannan la'allar akan ta sai mu tsaya mu bar wancan magana akan falsafa sai mu tashi kanta darasi na gaba ko falasifa a shekara ta 583 kafin zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda suke faɗi su masu wannan tarihi shine bc ake cewa ko an samu wani mutum ana ce masa ziradesht ziradesht shi ne ya yi ƙoƙarin ya reforming wannan addinin na majusawa ya sake fito da wani tunani ya ce ai waɗannan da hasken da duhu ga yadda suke haɗuwa ga yadda idan sun haɗu suke yin wancan abin da na ambata fikirta wannan ziradesht shi ya zo musu ne da haka take ro ɗinta kafin a kawo wannan kawai sun yarda da cewa abubuwan nan guda biyu su ne suka halicci duniya daga baya ziradesh ɗin ya kawo musu wani ɗan ci gaba amma bai canza asalin fidda su daga zuwa wani abu na shirka daga shirka zuwa tauhidi ba duk da an samu wasu mutane yanzu a cikin masu rubuce-rubuce hatta malaman iran na yanzu suna mai da tarihin iran su fito da cewa akwai annabi sunansa ziradesh wannan ziradesh din shine daga na samu zoroastrianism ai kun san addinin zoroaster to wannan shine ziradesh din to bayansa kuma aka samu wani mani shi kuma a karni na uku na wannan common era bayan annabi isa alaihi salatu wasalam sunansa mani shi ma ya zo ya kara sa wasu abubuwa a cikin tsarin addinin shine fito musu da ishtirakiya a rayuwa kun san ishtirakiya cewa komai mallakar kowa da kowa ne kwaminisancin farko wanda ya fito da shi shine wannan mani din shi na ke ce musu yan almanawiyya manism ita ma wannan wata aƙida ce tana nan da filinta na bincike da komai suna da rubuce-rubuce duk da suka yi akan abubuwansu shi ne ya fara wannan harkar ta kwaminisanci cewa babu wani mai mallakar wani abu gaba ɗaya duk mallaka ta kowa ne dukiya duk ta wanda ka gani ka ɗauka kawai ta kowa da kowa ce har mata wanda ya fara fito da wannan abun shine wannan mani Allah kyauta to duk wannan daga cikin waɗannan mutane majusawa aka samu waɗannan kuma duk sakamakon wannan akidar yadda da cewa akwai mahalicci banda Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma yace wa kal falasifatu to ina ga mu tsaya nan din sai mai magana akan su philosophers su ma ta yadda suka fidda suka yi shirka a rububiyya kamar yadda waɗannan suka yi nasu shirka a rububiyya duk da maganganun akan wannan gaskiya suna da yawa akwai wani malami likita ne ma medical doctor ne a abu ina jin ban sani ko yana nan dare har yanzu tun ina madina na gani a intanet da ya rubuta littafi akan tabbatar da annabcin shi wannan zoroaster din shi wannan zaradesh kuma har ya dan rarraba wasu mutane haka yawwa na san in sun littafi haka suna kokarin rarraba shi yana da littafin suna kokarin su nuna cewa wannan farisa ma annabi ya zo musu kuma shine wannan suna nuna cewa tauhidi ya kira zuwa gare shi da makamancin wannan tare da an ka duba hakikanin da'awar ziradishtiya babu magana tauhidi a ciki ya dai dan kara tsawar abin daga yadda yake da ya dan gyaggyara wasu abubuwa amma shirkar tana nan bata fita ba waɗannan dai duk suna cikin abin da mai bincike bincike ya kamata ya sani ko da zai zo kansu to ya san cewa ba daidai bane yau babu abin ziradish ba addinin musulunci na Allah daga sama Allah ta kuma sa littafi ya zo da shi ba ya dai kawo maganganun amma duk abubuwan ba haka bane akwai rubuce-rubuce na su farisawan a yanzu suna yin wannan abubuwan dama wanda dama suna kokarin su mai da al'ummar su zuwa ga wancan tarihin nasu da dadde a kafa empire mai karfi ta kisra ta da kuma dai ana ta amfani da abin da ake amfani da shi a zamanin yanzu na tabbatar da waɗannan ɗin wanda kuna masu bin abubuwa dai a siyasance sun san me ake yi Allah son ta Allah ya sauke to ina ga mu tsaya anan muna fata Allah son ta Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani da kuma tabbatar da mu akan tauhidi tsayayye tabbatar da Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu duk abin da zai daga mana hankali muna roƙon Allah maɗaukaki ya kaɗe shi Allah ya taimaki shugabanninmu akan aikin alheri Allah tsare su kuma Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da su akan adalci ya ba su basira na yin abin da ke shine daidai da'iman wa abadan wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk